أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraro ina sallama in ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fasarar littafin akhdari na al-imam abdurrahman al-akhdari wanda a yau shine halkan mu ta goma sha biyu wanda kuma a yau za mu tashi akan mustahabbai na sallah wanda a wancan lokacin halkamar da ta gabata mun karanta wannan mustahabbai na sallah to amma ba a samu an yi bayani ba to shi yasa sai a yanzu za mu koma sai a sake karantawa sannan a yi bayani da dai gwargwaro abin da ya kunsa ciki shine ma yake cewa wa fadailuha mustahabbanta ita sallah din raf'ul yadaini daga hannuwa inda al-ihrami gun kabbara harma hatta tuqabil al-uznaini har su huskanci kunnuwa mana su dauranci kunnuwa zama suna gefen kunnuwan naka wa qaulul mamumi da cewar mamu wal fazzi da mutun daya rabbana walakal hamdu cewa rabbana walakal hamdu wattaminu da cewa amin ko watta aminu da cewa amin ba'da al-fatihati bayan fatiha lil fazzi ga mai sallah shi kadai wal mamumi da mai sallah da mai bin liman wala yaqulu hal imamu liman baya fadarta illa fi qira'ati sirri sai cikin karatu na boyewa wat tasbihu da yin tasbihi fil ruku'i a cikin ruku'i wad du'a da yin addu'a fi sujudi a cikin sujada wa tadawilul qira'ati da tsawaita karatu fi subhi a cikin sallar asuba waz zuhuri da azhar waz zuhur taliha azhar tana bi ma ita wannan asuba din ma'ana ita ma ce a tsawaita cikin ta din a wa taqsiruha da takaitawa fil asr takaita karatu fil asr a cikin sallar la'asar wal maghribi da maghriba wa tawassuduha da tsakaitawa fil isha'i a cikin sallar isha'i wa yakunu suratul ula sura farko ta kasance qabla thaniya ta gabanin ta biyu da wala mafi tsawo min ha daga gari ta wal hay'atul ma'lumatu da sifa sananna fil ruku'i a cikin ruku'i was sujudi da sujada wal julusu da zama wal kunutu da kuma yin alkanut sirran a ɓoye ƙablar ruku'i gabanin ruku'i wa ba da surati bayan sura fi thaniya ta subhi a cikin raka'a ta biyu ta asuba waya juzu kuma ya halatta a yi ta ita alkunut ba da ruku'i bayan an yi ruku'i waddu'a wa da yin addu'a ba da tashahudu thani bayan tahiya ta biyu waya kunu tashahudu thani tahiya ta biyu ta zamo a dawala mafi tsawo min al-awwal daga ta farko wata ya munu da karkata kanka kaɗan shine da damantawa wajen hannunka na dama kenan bis salami da sallama wa tahriku sababati da marmotsa manuni manuninka ya tsanki na manuni fit tashahhud a cikin tahiya wa yakrahu al iltifatu an karhanta waiwaye fi salati a cikin sallah wa tagmidul aynain da runtsi idanu wal basmalatu da yin bismillah wa ta'awuzu da yin a'udhu billahi fil faridati a cikin sallar farilla wa yajuzani suna halarta bin nafli a cikin nafila wala kufa ala rijlin wahidin hakanan makruhi ne tsayuwa bisa ga kafa daya shine ala rijlin wahidatin bisa kafa daya illa an yadula qiyamuhu sai in tsayuwar shi ta tsawaita to ba komi waqtiranu rijlaihi da gwama kafafuwan shi waja'alu dirhamin da sanya dirhami aw gairihi ko wani shi fi famihi a cikin bakin shi wa kadhalika hakanan kullu ma yushawwishu dukkan abin da yake daukar hankalin shi fi jebihi a cikin aljihun shi au kummihi ko hannun rigar shi au ala zaharihi ko bisa ga bayan shi wa tafakkuru da tunani fi umuri duniya a cikin al'amuran duniya wa kullu ma yashgaluhu da dukkan abin da yake shagaltar da shi anil khushu'i daga barin kaskantar da kai da kuma tsoron Allah fi salati a cikin sallah to wannan sune musahabbai kuma za a kuma yi bayanai insha Allah a cikin wannan abin da sun ka kunsa na farko shine mala yace wa fadailuha mustahabban sallah din nan ya ce na farko raf'ul yadaini daga hannuwa inda al-ihrami gun kabbar harma kamar wato inda ne bayani a wacce halka cewa anan shi mai littafin mai littafin qawaidi ya sa daga hannuwa a wajen kabbar harma cikin sunnonin sallah amma mai akhdari shi kuma ya sanya su ne a cikin mustahabbai na sallah to shine yace to daga hannuwa wato ita yin kabbar harma din cewa Allahu akbar din shi farilla ne to daga hannun wajen cewa Allahu akbar din shi daga hannun shi an mustahabbi in mun kabe dan kamar yadda mai akhdari ya kawo in mun kabe yadda mai kawai dai kawo kuma matsayin sunna yake daga hannun to daga hannun daban kuma cewa Allahu akbar din shi kuma daban to daga cewa Allahu akbar din shi a farilla daga hannuwan shi kuma shine mustahabbi din sannan wa suratu da karatun sura a na'am ba wato daga hannuwa kai ko shine raf'ul yadaini inda al-ihdami daga hannuwa wajen kabbar harama hatta to qabilar uznaini har su yi daidai da kunnuwanka wato shine sai zaka daga hannun naka wajen kabbar harama ya zama ka azar sai ti daidai da kunnuwanka kada ya zama ka daga su ka daga hannun naka sama sosai hakan ga an gane to an yi so in ka daga hannun sama kwarai to musabi ne ka bari ba komai sai lagata amma dai ba haka aka so din ba saboda haka ka aza su ne daidai da kunnuwan naka to shine ake nufin har su yi daidai da kunnuwan naka su hannuwan naka din sannan wa qaulul mamu da cewar mamu ma'ana mai mai sallah mai bin liman kenan wal fazz da wanda yake yin sallah shi kadai ya ce rabbana walakal hamdu shi ma mustahabbi ne saboda haka in kana sallah kai kadai sanda ka ce sami Allahu liman hamidahu to ana so kuma ka ce rabbana walakal hamdu yawwa to haka nan kuma in kana bin liman shi kuma sanda ya ce sami Allahu liman hamidahu kai mai bin liman kai kuma sai ka ce rabbana walakal hamdu to shine yake nufin da cewar mamu mai sallah shi kadai mai bin liman kai ne ka so in ce wato shine wanda ka bin liman sallah da mai sallah shi kadai to ya ce rabbana walakal hamdu mustahabbi ne wata aminu da cewa amin ba da fatiha ta bayan an yi fatiha shi ma ce lilfaz daga mai sallah shi kadai wal mamumi da kuma mai bin liman kamar kana sallah kai kadai to in ka karanta fatiha to ka ce amin ko kuma kana bin liman sallah shi ma in ya kaji liman ya karanta fatiha kai ma sai ka ce amin to shine sai ya ce amma wala yaqulu hal imamu liman baya faɗin ita amin din illa fi qira'ati sirri sai cikin karatun da ya na boye saboda haka idan liman yayi sallah inda ake bayyana karatu kamar sallar magariba ko isha'i ko asuba ko juma'a to in ya karanta fatiha ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin to ba sai ya ce amin ba shi liman din sai da ya shiru sai su mamu din su ce amin saboda haka wannan muna dukkan su kan amince muna karatu ne kan mazhabar imamu maliku saboda haka to shine liman ba zai ce amin ba idan yana yin sallah watan wadin da ya bayyana karatu amma karatun da ya na boye kamar irin sallar azhar ko sallar la'asar ko raka'a biyu na ƙarshe na isha'i ko raka'a ɗaya ta ƙarshe ta magariba to wannan in yayi karatun yana iya cewa amin can ciki a ɓoye ɗin to shine sannan wat tasbihu da kuma yin tasbihi fin ruku'i cikin ruku'i wato sadda kai ruku'i kai tasbihin da aka yi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim kalamci kai so uku to yin wannan tasbihin mustahabbi ne saboda haka kai uku shine kalamci amma daga nan kana iya yin biyar bakwai tara sha ɗaya ya danganta da yadda zaka iya saboda haka yin tasbihi din a ciki shi ma mustahabbi ne sannan wa du'a wa yin addu'a fi sujud cikin sujada an sani cikin sujada ita ma ana tasbihi kuma kana yin addu'a ciki tasbihin nan kuma shine subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shi ma karamci kai su uku a cikin ruku'in a cikin sujada taka shi ma yin wannan din mustahabbi ne sannan da kuma yin addu'a ciki shi ma amma duk da yake malamai sun yi sun sun zaka yi addu'a kai da larabci kuma ka yi roki ba wani abin da shahidu ne ba to ko dai menene dai ba laifi za a yi din to shine addu'a cikin su gida dukkan su wadan ganin ne mustahabbai ne dukkan su wadan gaban da aka zana yanzu duk abin da mutum yammanci ɗaya daga cikin su in bai yi ba ba komai sallah ce ta yi ba sai yayi kuma sujud da rabkanuwa ba sannan malai ce wata dawilul qira'ati da tsawaita karatu fi subhi a cikin sallar asuba saboda haka idan mutum ya zo wajen sallar asubahin ya karanta watan sura mai tsayi wazuhuru taliha az-zuhur ita ma tana bi mai ita wannan asuba din ita ma in ka zo ga sallar azhur ana so mutum ya karanta sura mai dan tsayi a kuma tsakiya dai misali ba ta yanda doguwar da mutane za su wahala ba musamman in kana in kai liman ba saboda idan mutum yana liman yana limanci ne ga sallah to an hison kada ya tsawaita da yawa kwarai sosai saboda daga cikin masu bi nema mudin ana samu wanda yake na cikin wata bukata wato yana son a gama sallar ya maza yana da wani uzuri mai karfin gaske wanda yana so a kare sallar je akwai wanda yake dattijo ne ya tsufa bai iya dogo tsayuwa mai yawa kwarai akwai kuma wanda yake watan mara lafiya ne bai iya dogo tsayuwa to shine sai a dan kwatanta dai ba ana rufin ta mutum ya kanta dogo surar da sai mutane sun sha wahala ba amma in kana yi kai kadai to in duk qur'ani kake iya karantawa bismillah ba hana ka ba yawwa to tsawaita karatu a cikin sallar asuba da azhar kenan yace sannan bayan wannan yace wa taksiruha da takaita shi karatu din bil asri cikin sallar la'asar ma'ana in ka zo wajen sallar la'asar to ka yi karatu gajere kaka karanta dogon sura kwarai sannan wal magaribi da kuma sallar magariba ita ma a karanta ita ma gajerar sura kar a karanta dogon sura da yawa a cikin sallar la'asar da sallar magariba to mustahabi ne haka nan amma in ka karanta dogo kuma sallar ta yi ba wai baci ta yi ba sannan wata wasu duha da tsakaitawa fil isha'i a cikin sallar isha'i sadda ka zo wajen sallar isha'i to karatun da za ka yi sai ka karanta sura matsakaiciya ita ba doguwa ba ita ba gajera ba a cikin sallar isha'i haka ake so sannan ana ce wata kuna suratul ula sura farko ta kasance qabla thaniyati gabanin ta biyu wala mafi tsayi ma'ana shine na farko ana so a yi shi bisa ga tartibi na rubutun qur'ani raka'a farko ka karanta surar sama raka'a ta biyu sai ka karanta sura ta kasa gare ta an gane sannan kuma ya zama ta farkon kuma ta yi tsawo wajen karatu wadda tsawo ce sannan ta biyu kuma ya zama wadda bata yi da tsawon waccan wadda ka karanta ga raka'a ta biyu din ba ga raka'a farko ba to haka ake so jerantawa din surar ta farko ta zama ita ta zama sama ta biyu ta zama ita ce mafi zama ƙasa a wajen tartibi na na rubutu na alƙur'ani din sannan kuma ya zama ita ce ta farkon mafi tsawo wajen tsawon yawan ayoyi kenan sannan kuma ta raka'a ta biyu kuma ta zama mafi gajarci wajen karamcin ayoyi bisa ga ta biyu din shine ta zama wadawal min ha mafi tsayi daga gare ta sannan wal hayatul ma'lumatu da sifa sananna wato shine fil ruku'i cikin ruku'i wasu juyi da sujuda wal julusu da zama wal julusi da zama wato shine ya zama kana da sifa sadda kai ruku'i kai watan irin ruku'i wanda da an gane ka lalle tabbas an san siffa ce ta sallah kada ka zo kai ruku'i amma ruku'in naka ga yanan dai da an gani har ba amma gane sallah ce kai saboda bai kama da ruku'i ba to ka tabbatar da kai ruku'in nan cikin siffa sananna hannuwan ka bisa guwayenka ka duka daidai bayan ka ya daidai da sauransu to yin siffa sananna ta sallah to mustahabbi ne sannan wasu judi da kuma sujada wato yin zama na siffa wato yin sujada a cikin siffa sananna da an hange ka lalle tabbas za a gane eh sujada ce kai shi ma mustahabbi ne wal julusi da kuma cikin zama shi ma ya zama in ka dawo kai zama shi ma zaman da kai kai zama irin da an hange ka an san sallah ce kake irin zaman da in an hange ka ma sai a zama ka wazanni ne kawai kake ba kai zama na sallah ba ya zama kai zama na sallah din bisa ga daidai yanda ake so doye na ka ta dagon tana zaune ga ƙasa sannan ka aza hannunka bisa cene nanka kuma ka fuskanci alƙibla din da kyau da sauransu to wannan kenan sannan sai malai ce wal kunutu da kuma alqanut karanta alqanut shi ma mustahabbi ne da ake yi a cikin sallar wato cikin sallar asuba ya ce kuma sirran shi wannan alkunut din a ɓoye ake karanta shi ana karanta shi ne kuma ƙablar ruku'i kamar a yi ruku'i wa ba da surati bayan sura fi sani ta subhi a cikin raka'a ta biyu din asuba ma'ana yana faɗa maka wai inda ake yin ita alkanut din ne ita alkanut din nan ana karanta ta ne a ɓoye kuma ga raka'a ta biyu akan ta na asuba kuma sai ka gama fatiha da sura sannan sai ka karanta sannan kuma bayan wannan ma waya juzu ya halatta ka karanta ita alqanut din ma ba adin ruku'i bayan kayi ruku'i kamar misali bayan kayi fatiha da sura garaka ka ta biyu kayi ruku'i ka taso to sai ka karanta ita alqanut din kamin ka tai wurin sujada to ana yin haka nan shi ma ba laifi bane ko kai kamin kayi ruku'i ko kuma kai bayan ka taso da ruku'in duk ba komai ita alqanut din nan dai kamar yanda kowa ya santa ita ce Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka aljidda inna 'adhabaka bil kafirin mulhiqun wannan ita ce alqanutu to ita ce ake karantawa ga raka'a ta biyu ta asuba bayan an yi fatiha da sura kamin a yi ruku'i ko kuma in ka ga dama sai ka yi bayan ka yi ruku'i bayan ka taso da ruku'i kenan kamin ka tafi ga sujada sai ka karanta to wannan ita ce alƙanut din da malai yake cewa mustahabbi ne karanta ta a cikin sallar asuba amma in kan manci ba karanta ta ba sai ka yi mata sujada da kanwa ba sannan malai ya ce wa du'a da yin addu'a ba a da tashahhud thani bayan tahiyya ta biyu shi ma kana iya sai ka yi addu'a ciki bayan ka gama tahiyya ta biyu din sannan ya ce wai kunu ta shahudu thani ta hiya ta biyu ta zamo a tsawa da mafi tsawo min al'awwali daga ta farko saboda haka ana so ita wannan ta hiya din ta biyu wadda za kai to ya zama tahi ta farko ma'ana kamar in kai tafiya bayan ka raka abu na farko ka yi tahiya ka gama to in za kai sake yin wata ta biyu waccan ta biyu wadda daga gare shi za ka sallame wato ta hiya waggan ta farko tsayi kuma abinda ake karantawa kamar yadda can mai littafin ashimawi da sauran littafin sun ka kawo su wanda can kaga da dai mun karanta bayan kaga matahiya sai kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibrahimi to bayan ka karanto wannan salatin ibrahimi din kuma sai ka dora ka ci gaba amma duk da ke yana da kyau amma har salatin ibrahimi din shine wanda ka karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin warham Muhammadan wa ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majidun Allahumma salli ala malaikatika wal muqarrabina wa ala anbiya'ika wal mursalina wa ala ahli da'atika ajma'ina Allahumma ghfir li wa li walidayya wa li aimmatina wa liman sabaqana bil iman مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير to kaga wannan shine karin da ake son ya zama mutum ya karanta a cikin tahiyya ta biyu shine ma'anar tahiyya ta biyu din ta zama mahi tsayi to ka karanta wannan ne shine abin da ake nufi da ta tsawo din to sannan sai kuma malam ya ci gaba da cewa bayan haka a ya ce wata ya munu bis salami da karkata kanka da sallama mana in ka zo wajen sallama to dan juya kanka kadan wajen bangaren ka na dama to wannan ya juyawa din kadan to shine yake nufi mustahabi ne kuma juyawa nan ba kwarai ne aka so mutum ya taba har sai ya juya yana kallon waɗanda a baya ne ba a'a abinda aka so ka dai dan juya kadan hakan ga to wannan juya waɗin shi ne tayamunu damuntawa ko kuma ka ce karkata kanka bi salami wajen sallama to mustahabbi ne shi ma sannan wata hariku sababati da murmutsa ya tsanka na sababa manuni wato sadaka ka salla ka san abin da ake so in ka zauna wajen tahiya to ka zauna ka aza hannunka bisa hannunka bisa cinin nanka hannunka na dama sai ka lankwashe yatsunka guda uku waɗancan da ƙaramin yatsanka da mai biyu da kuma wanda na tsakiya sai ka lankwashe su wannan manuni naka shi kuma sai ka miƙe shi shi kuma babban yatsanka shi ma sai ka miƙe shi ma ya zama suna sun jera da shi da ainihin wato manunin naka amma shi manunin naka ya zama nan wajen watan inda farin yake da ciki ne ya zama kame kai hima na ya zama yana ya zama kana kamar gashi kana kallon wannan hasken farin naka din gashi ma'ana ta inda za ka gan shi ka juya shi haka to sannan bayan kayi wannan to shine sai ka sai ka sai ka wannan mun motsa shi to bayan kama wannan yatsan naka to mun motsa yatsan naka din ka rika mun motsa shi yana motsawa to shine yake nufi mustahabbi ne kuma a can wurin za ka ga suna cewa wato duk yanda kai yayi ko ka motsa shi ko kuma ka bar shi haka nan tsaye din kyam kurum wannan duk yayi wato shine yanda za ka yi idan ka malamai suna cewa idan kana motsa shi to kamar watan shi shi dan yana kallon wannan motsawa daga kama yatsanin kamar kana rike da wata guduma ne wanda zaka buga mashi to shi yasa sai ya kauce ba kauri to shine wannan motsawa ce shi kuma idan ka bar shi haka nan baka motsa ba kawai ka dai miƙe shi sai aka ce shi kuma matsayin kamar kana nuni ne daga cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake gudani babu baya tare da abokin tarayya shine ma'anar in kana ka bar shi haka nan miƙin ba tare da ka motsa shi ba to wallahi dai alamdun malamai sun yi wannan bayani din to shine mun motsa wannan yatsa din fitishu da a cikin tafiya sannan malai ce wa kurahul iltifatu an karhanta waiwaye bis salati cikin sallah wato shine ma'ana waiwaye wato ya waiwayawa da za kai hakan ga kanka kurum shi yake nufi amma irin waiwaye wanda haka juyo har sauran jikin ka ya juyo to shi wannan sallah ka taba shi kai tsaye lokaci daya nan kuma ana magana ka waiwaya din ba kamar ka zama aikin ka kenan kullun waiwayen ba amma kaga wanda ya zama ko shi ana sallah duk komi ya waye in zai ji motsin mota za ta wuce sai ya waye ya gani in mashin zai wuce sai ya waye ya gani in wani zai shigo cikin masallaci sai Allahu akbar je ka barta sai ya waye ga kowane ne to duk waɗannan kaga shi gaba ɗaya abu nashi ya ɓaci nan ana magana wanda wato ya dan waiwaya hakan ga kaɗan so ɗaya to kai kuma kai sai ya zama wayan naka ma ba adadi ga sallah guda to kaga sallar taka wato kamar yadda ko hadisin da aka rubuta daga sayyidina Abu Hurairah sai cewa manzo Allah to cewa duk wanda yake kai ne na rawa kamar ya riga liman dagowa ko daga sujada ko kuma daga wannan da sauransu dai ko su yi tare wannan shi dan ne karkata kai ne na yawa daga dama to kaga shi ma mai wayan waiwaye kaga zai iya shiga shi ma cikin irin haka din kana sallah amma waiwaye duk motsi kadan sai kawai kaga kowane ne ya shigo sai kaga mashin din da ya wuce sai kaga motar da ta wuce haka to ba a yin haka na shi ma shine waiwaye cikin sallah shi ma ba a yin haka na makaruhi ne ba a yin waiwaye a cikin sallah sannan a mala ya ce kuma bayan wannan wata game idul ainai ne da runtse idanu kana sallah kuma sai ka runtse idanunka makruhi ne ba a runtse idanu ana sallah sannan wal basmalatu da yin bismillah wa ta'awuz da kuma yin a'udhu billahi shi ma fil faridati a cikin sallar farilla wato ma'ana shine abin da yake nufi sadda ka zo wajen karatu ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim karatu cikin sallah kenan to shine yake nufi yin haka nan din to a shi ma makaruhi ne a cikin sallah ta farilla saboda haka a wajen shi nan ne wato ga sallah wadda ta nafila kenan kana iya yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim amma idan ya zama ta farilla ce to ba za ka yi su ba to a nan wajen magana yin bismillah a cikin sallah din nan cewa makaruhi ne ko shine an ka duba makaruhi ne ce ba cewa ya haramun bane saboda ko da kai bismillah a malikiyan ma to sallah ka bata bace ba to kuma a nan ko da a cikin malaman ma na malikiya kaga ai an yi sabani wasu suna ganin cewa sai an yi bismillah din domin in ka duba can cikin mai littafin ashbawi kaga ya kawo wannan din wanda kaga yayi maganar cewa wato abin da azance mafi mashahuri a cikin yin bismillah da a'udhu billahi makruhi ne a cikin mazhab imam maliku sai ce a cikin farisalla farilla kenan ba banda nafila imma sai ce amma kuma sai dai wa an malikin qaulun bil ibahati sai dai an sake samu kuma wani zance daga imam maliku cewa kuma halal ne ana iya yin bismillah da a'udhu billahi din wurin yin sallah din cikin ta farilla din sannan bayan wannan kuma sai ya ce wa an ibnu maslamata annaha mandubatun yace an ruwaito kuma daga ibnu maslama ma cewa yin bismillah din ko a'udhu billahi cikin sallah ta falilla din shi ko mustahabbi ne ana so ayi sannan kuma yace wa an ibnu nafi'in wujubuha kuma an samo daga ibnu nafi'in shi kuma ibnu nafi'in shi cewa ma wajibi ce sai an yi saboda haka kaga ashe kenan koda a malikiyancin ma akwai sabani kenan wasu sun ce ma wajibi ne sai an yi bismillah din wasu kuma sun ce a'a mustahabbi ne ayi wasu ne sun ka ce makruhi ne wasu kuma sun ka ce halal ne kaga a na cikin littafin ashimawi kaga ya kawo wannan bayanin to saboda haka dai kuma akwai hadisai da sun ka zo masu magana game da ita yin bismillah din nan ko rashin yin ta wanda shi ma kamar yadda ne bayani dai in Allah ya Allah ya sa karatun namu ya ci gaba har muka kai ga karatu na hadisai littafan hadisai to insha Allah za mu za a ji cikakken bayanai ga irin waɗannan din sannan don haka amma mu kan maulama shehu Ahmad Tijani radiyallahu anhu shi kam ya tafi akan cewa lalle za a yi bismillah kasan shi imam shehu tijjani ba maliki ne maliki yake bi amma a nan wurin kan tun da ke ban ɗaya bane akwai saurare daban-daban amma dai nan wurin yana daga cikin inda imam shehu tijjani ya ta yi akan sai an yi bismillah ana yin bismillah a cikin wato ita sallah din tun da wasu malamai sun ta akan cewa wajibi ne sai an yi wasu kuma su ne sun kace makaruhi sai ce to ai gara yayi tun da ga wanda ma ya ce makaruhi ne ko da yi yayi kamar imam maliku kenan sallah ce ba ɓaci ta ba tana nan lahiya lau to kaga in an kai daidai kuma shi wanda ya ce wajibi ne sai an yi ne fa sai an yi bismillah cikin sallan nan to kuma sai ya zam mutum bai yi ba kaga in shi adda daidai kaga kenan sallar ka ta samu matsala kenan saboda haka duk wanda ya ce wajibi ne kaga shi gare shi in baka yi bismillah ba ma sallar ta ka ta ɓaci gaba daya saboda haka dai nan magana ce ta sabani ana yi wasu sun ci ana yin bismillahir rahmanir rahim wajen karatu cikin karatu na sallah kuma abin da ya sama malaman suke sabani kasan wasu na cewa ita bismillah din nan watan sura ce da aya ce daga cikin fatiha ita kanta wasu kuma sun ce a ita bismillah din nan dai wata aya ce mai zaman kanta ita kuma fatiha din ita ma wata aya ce wata sura ce mai zaman kanta to wannan dai bisa ga wannan sabani ne yasa dai har suka sabani cewa to sai an karanta bismillah rahman rahim cikin karatun nan kokore ba sai an yi ba to saboda haka dai amma dai wani shehu tijani shi kan ya tafi akan cewa ana yin bismillahir rahmanir rahim cikin karatu na sallah ta farilla din to wannan kenan sannan sai malam kuma ya ci gaba da cewa a waya juza ne ce yin bismillah din tabin sun halatta fin namli cikin sallar nafila sannan malam ya ce wal wuqufu da tsayuwa ala rijlin wahidatin bisa kafa daya kana sallawa kuma sai ka dage kafa ka ba da karfin ka bisa kafa daya to shi ma makruhi ne ba a yi haka nan sai ce illa an yi dole qiyamu sai in tsayuwa shi ne ta tsawaita kaman doguwar sura ne kai kadai ne ka sallar sai ka karanta sura mai tsayi sosai har kafa ka ta yi ciwo sai ka dan daga ta guda ka dan don ta dan huta to wannan ba komai amma haka kawai bisa ga ganin dama zama na ganin dama ne tsayuwa ce ta ganin dama kai haka nan to shine ce makaruhi ne sannan waqti ranu rijlaihi da gwama kafafuwan shi wato shine kana sallah amma sai ka gome kafafuwanka kana tsaye misali kana tsaye sai ka gome kafafuwanka wuri guda so aka kadan buda su kadan kai baka buda sosai sosai ba kuma sannan baka mace su ba haka ake so amma dai mata su ake son su su mace kafafuwan nasu haɗe amma dai maza to su kuma su aka su dan buda to wannan game kafafuwan naka makaruhi ne ka game kafafuwanka kana sallah sannan waje alu dirhamin da sa dirhami au gairihi ko wani shifi fa mihi cikin bakin shi kana sallah sai ka dauko wani abu ka sa cikin baki ba sai dirhamin ɗaya ba ko ma mina ne sai ka sa cikin baki ko da ba wanda zaka ci bane kawai sa shi ɗaya kai to in dai ka tabbatar da ba zai hana ka karanta fatiha da kyawu ba to ba komai amma yan ma zai hana ka karatu to wannan shi gaba da haramun ne amma abin da ba zai hana ka karatu ba shi ake na maganar makruhi ne sa shi cikin bakin ka sannan malai ce wa kazalika haka nan kullu ma ma yushawishu dukkan abin da yake daukar hankalin shi PJB a cikin aljihun shi sai ka sa aljihun ka misali ka samu wani abu kaman kila wata leda wani abu cikin wata leda mai kafar ne wanda ka motsa sai ta motsa kai hankalinka sai ya koma gare ta an fahimta ko kila waya misali ana yawan kiran ka baka sa silent ba ko wani abin gaba da sauransu dai misali ko baka kashe ba to ma'ana dai abin da yake nufi duk wani abin da zai dauka hankalinka kana cikin sallah to shi ma yin haka nan din makruhi ne ba a yin haka nan kakkasa wani abu cikin aljihunka wanda zai dauka hankalinka kana motsa duk da ka motsa sannan aukun mihi ko kuma hannun riga shi wato shi ne mutum ya sanya shi a cikin hannun riga ta ba cikin aljihu ba ko cikin aljihun shi na gaba duk da ya danganta duk inda ka sanya shi dai wanda zai dauka hankalinka to ba a son haka nan au ala zaharihi ko bisa ga bayan shi mutum ya goya wani abu kamar kila wata jikka wadda akwai wani abu wanda zai rika dauka hankalinka gare ta to shi ma dukkan su ne wannan duk makaruhi ne ba a son yin haka nan din sannan malam ya ce wa tafakkuru da yin tunani fi umuri duniya a cikin al'amuran duniya wato kana sallah kuma kana tunanin wani abu daga cikin lamarin duniyarka to shi ma ba a son haka abin da ake bukata kai tsaye ka kakkabe zuciyarka daga duniya da ma duk abin da a cikin ta zama hankalinka gaba ɗaya ya koma zuwa ga ubangiji madaukin sarki wanda kake yin sallar saboda zatin sa saboda haka to shine yin watan tunane cikin lamarin duniya can ina jin zai gaya mana cewa yin tunani cikin lamarin duniya yana rage ma mutum ladar sallah ladar sallah ka za ta rago inda kana sallah kana tunanin hukunci na duniya to shine tunani a cikin lamarin duniya ya ce makaruhi ne sannan bayan wanda ya ce wa kullu ma ya shigar hukai da ma duk abin da zai shigaltar da shi ya an yi khushu'i daga barin kaskantar da kai da ladabi da tsoron Allah fi salat cikin sallah saboda haka duk wani abu wanda ka san wannan abin zai dauki hankalinka ya hana ka to duka da kadda ka kuskura ka kawo shi ba a so ne cikin sallah da makruhi ne kaga kamar yanzu misali kila na sallah ko ma kana sallah sai ka kawo wani yaro gaban ka wanda yaron in kana yana ma dariya misali hankalinka na dauki gare shi da sauransu duka irin waɗannan din ba a son haka nan abun duk da zai dauka hankalinka ya kawar ma da hankali daga ainihin wato ita sallah din da kake yi to shi ake magana duk dai makaruhi ne ba za a yi ba saboda haka waɗannan dai a takaice su ne waɗanda ɗan takaitaccen bayani game da su yin waɗanda mustahabbai na sallah din don haka kuma ina jin saboda na ga halkata ɗan tahi kuma babin gaba mun kace mu shige shi wurin zai kure da yawa za mu tsaya nan insha Allah sai mun saki dawowa sai mu dora muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu Allah ya yafi muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mai ukun gyarawa alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan uwanku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasarawa Godal Zamfara State wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh